أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau muna ɗaya ga watan rabi'u sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shida ga watan bakwai hayan ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a yau halaka ta goma sha bakwai ne ko muna ganin wato falaloli da fa'idodi da malaman hadisi suke samu na me na sababin maimaita wasu salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke rubuta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin bisharori da suka samu wanda su suka gani da kuma wanda aka ganan musu bayan wato rasuwarsu a na a cikin wannan muke mun ga irin mara'i kyawawa wanda bayan Allah suka gani dangane da wato rubuta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke a cikin littattafai irin su al'imamu shafi'i rahimahullah a cikin littafinsa a risala a alkhadib ya rawaita da sanadinsa daga abi ishaq darani wanda aka fi sani da nahashala ya ce na kasance ina rubuta hadisi wajen fitar da hadisi fitarwa ta ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ne mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci yace kamar sai manzo Allah ya dau wani abu daga abin da nake rubutawa sai ya kalla da ya kalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza jayyidu eh wannan wannan abu ne mai kyau yauwa wannan abu ne mai kyau yace a mafarki shi abi ishaq darani ko shi ne ya yi wannan mafarki ya ce yana rubuta hadisi ya mafarki da manzala sallallahu ya ɗau abin da ya rubuta ya kalla manzala ce wannan abu ne mai kyau yawwa wannan mubashshara su kenan ake ce musu duk mutanen Allah ba za ka raba su da wannan ba duka ahalin sunna tun daga kan sahabbai zuwa yau duk inda mutanen Allah suke ba ka raba su da wayannan mubashsharat kuma suna ɗaukan su da muhimmanci mutuƙa da gaske yawwa dan duk a mafarki na gari ai ba mu kama kama mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh duk a mafarki na gari ba mu kama mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na gaya muku manzon Allah sallallahu ya faɗa hadisi ingantacce cewa mafarki na gari yanki ɗaya ne daga yanki 46 na annabta ita ku annabta ai ba ƙarya a cikin ta na ba ta ambarin Ubaydullah ibn Amr yace shashin yan uwana ya zantar min daga wanda na aminta da shi ya ce na ga wani mutum daga ahalin hadisi a cikin bacci sai na ce masa ne Allah ya yi da kai sai ce ubangiji ya ji kaina ya yi min gafara sai ce da me ka samu wannan sai ce na kasance in na zo na rubuta sunan manzon Allah sallallahu a gabansa sai in ce sallallahu alaihi wa sallam yawwa da wannan Allah ya min gafara da shi Allah ya ji kaina alhabis abu musa ya rawaito cikin littafinsa daga jama'a daga ahlul hadisi an gansu bayan rasuwarsu sun ba da labari allah tabaraka wa ta'ala ya musu gafara da sababin rubuta wasu salati ga manzon Allah sallallahu a cikin dukkan hadisi da suka rawaita haka an ga abu al-imam abu zur'ata rahimahullah a bacci yana yin sallah da mala'iku a sama wato yana sallah mala'iku suna bin sa sai aka ce da me ka samu wannan sai ce na rubuta hadisi da hannuna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi dubu gida dubu da hannuna na rubuta hadisi dubu gida dubu miliyan ɗaya kenan da hannuna ya ce in na ambaci manzo Allah sallallahu kuma sai ne salati kaga ya samu salati miliyan ɗaya kenan ya ce to da wannan na samu wannan abin da kuka ga na samu gashi a sama yana sallah mala'iku suna suna bin sa ya ce na samu na rubuta da hannuna hadisi na manzo Allah sallallahu dubu gida dubu kuma kowanne na yi salati ya ce kuma kun san manzo Allah sallallahu ya ce wanda ya min salati kwaya ɗaya Allah zai mai goma to kaga ya samu salatin Allah miliyan goma kenan na Allah miliyan goma kaga kuwa salatin Allah miliyan goma ai kaga kaga an samu salati eh da haka ya faɗa a cikin littafi da ake cewa addurrul mandud yace wasu jama'a sun fitar daga manyan malamai daga Abil Hassan Shafi'i cewa ai mafarki da manzo Allah sallam a bacci sai yace da me aka saka wa Shafi'i gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi lokacin da yake faɗa a cikin risala yace wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin adada ma zakarahu zakiruna wa adada ma ghafala an zikrihim gafiluna shi wannan abul hasan yayi mafarki da manzo Allah ne sallallahu sai ke tambayar sa cewa imam shafi'i ne maza ba yayi maka wani kasaitaccen salati ya rasulullah wai wannan salatin da ya maka ko me aka saka mai da shi yake tambayar annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi yace juziya aji annahu la yuqafu lil insani wal qiyamah wannan salatin da imam shafi'i ya mun tukuitin da aka masa sakamakon da aka ba shi ran kiyama ba za a tsaye da shi kai tabi ba ruwa ta sha wannan salatin na imamu shafi cewa wa sallallahu alaihi wa muhammadin adada ma zakara zakiruna wa adada ma gafala an zikirihil gafiluna yace abinda za a yi mai ran kiyama ba za a yi mai hisabi ba la yuqafu lil hisabi ruwa ta sha ko me yayi zai wuce lami lafiya abinda aka masa kenan har yau shashin malama ya yi mafarki da mazala sai ya ma'aikin Allah a alaikar salatu wassalam Muhammadu Idris bin Idris Muhammadu ɗan Idris a shafi Ibnu Abdika ka amfani ka keɓance shi da wani abu ko ka amfani shi da wani abu sai mazala sallar ce in na roƙi Allah kada ya mai hisabi yace sai na ce da manzala sai ya rasula da me ya samu wannan sai ce sai manzala sai ya ce domin yana min salati wanda ba wani da ya min irin wannan salati shine dai wannan shi yasa su almajiran imamu shafi a gunsu in kai rantsuwa kamar yadda albaniya ka ce su wata salati albani wannan na albaniya ya ba dai zariya ba waye wani albani can albaniya dai eh wannan shi kwafin wancan ne ake albanin albaniya ya ka a cikin littafin sifatu salatin nabi da ya sa masa sallallahu alaihi ya ka wannan isar su a gurin shafi'awa idan ka rantsi ka ce za ka yi wa manzala sallallahu alaihi kai rantsuwa ka ce wallahi zan wa manzala sallallahu alaihi salatin da ya fi kowanne to a gurin su wannan salatin ne imamu shafi'i za ka yawwa in ka yi to baka da kari rantsuwa ka ba kai kari ba an fahimta a gun shafi'awa mazhabar imamu shafi kamar yadda shi albanin ya kawo amin a kaga kenan an yi haƙuri biyu an yi mafarki da manzara sallam akan wannan salati na al'imamu shafi'i rahimahullah cewa ga shi manzara sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ya ce za a masa ba za a mishi hisabi ba a ya faɗa cikin addurrul mandud yace a wajen Imam al-Baihaqi anna Shafi'i radiyallahu anhu ru'ya Imam Shafi'i an ganshi fa faƙila lahu aka ce masa ma fa'ala Allahu bika me Allah ya da kai kala sai ce gafara dai Allah ya yabe wa abinda ba ake nema kenan a ce ka gamu da Allah Allah ya yabe wa yawwa sai aka ce masa to bi maza da me ka samu wannan sai ce bi khamsi kalimatin da wasu kalmomi ƙwaya biyar kuntu usalli bihinna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da nake yin salati da su ga manzo da Allah mu lura da wani abu wannan mubashirat ne babu shakka ana aiki da su cikin musulunci saboda suna da asali wanda ya ishara zuwa gare su wannan hadisin na manzo Allah sace a ru'yar salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati wa farki da manzo Allah ya ce man ra'ani fil malai faqad ra'ani haqqan wanda ya ganna a bacci ya ganna da gaske alaihi salatu wassalam in ka gan shi ma ba a sufar da aka gaya maka ba abinda masana fassara bari suka ce kai ne kazami an fahimta kai ne kake da dauda kake da matsala in ka gyara za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halittar da ya rayu cikin sahabbai ina ba ta an fahimta to abin da nake so mu lura da shi a nan shine na farko dai muna so muna faɗan falalan salati ne da malaman hadisi suke suke rubuta sun rubuta sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a littafi sai sun kawo salati da haka shine muka shiga kawo wayannan a mara'i din da aka yi da bayan Allah musamman wanda suka rubuta littattafai. To abin da nake so mu lura sai ka ji in an ce me Allah ya da kai sai ce Allah ya mun gafara. Sai a ce da ni sai ka ji duk a ayyuka ya kaga wani aiki ne da ƙarshe kai baka kawo shi ba. Shi yanzu duk rayuwar Imam Shafi'i da waɗannan kalmomin ƙwaya biyar aka maka gafara. Duk abin da Muhammadu ɗan Idrisa Shafi'i a sati biyu ya haddace muwaɗa. Ta Imam Maliku. ya gama da ita a sati biyu ya gama da ita yanzu kai in kai saukarta a shekara ɗaya ma ya jinjina ma biye ba hadda ba kana biya ana fassara maka in ka iya ta ka sauke ta ka iya ta ka fahimce ta a shekara ɗaya ma ya yi ma jinjina to shi a sati biyu ya haddace ta da ma'alolinta da waye da waye an iya ta an kowa haddace a shi ma ya haddace ƙur'ani yana shekara bakwai imamu shafi amma ka ji ana cewa da me Allah ya maka fara yace da wasu kalmomi ne kwaya biyar yace kuntu usalli bi hinna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nake wa manzo Allah salati da su aka ce me su sai ce ina cewa Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa salli ala Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wasalli ala muhammadi ka wayan bagi an yi sallah alai yace wa'annan kalmomin kwaya biyar da su Allah ya ciya mun gafara shine ba ba a raina aikin alheri saboda kai inda kake tsammanin karshe shi kuma Allah ba ne yake duba ba sallolinka biyar aikin hajinka zakkarka umararka sadakokinka na bulbulinka na dare da waye da waye duka ba da su aka maka ba sai ga wata nafula ce da kai baka ka ma manta ka yi ta sai zama da su aka yi maka gafara yasa ake yawaita aiki a layi kuma ba a tinkaho da aiki an fahimta yawwa ba a tinkaho da aiki ka dinga gane yadda gama yi duk Allah bai karba ba ko ba ka ba haka aka yi wa shugulu ba sai to da me ka gabato ya ambata farillai aka ce ba mu karɓa ba sai ne ya ce ya ambata na biloli aka ce ba a karɓa ba sai ne ya ce to ya dinga zuwa gurin bayan Allah mutanen kirki da niyyar gyaran zuciya da waye da waye da waye ce duk ba sai ne kuma ya gama lissafi aka ce duk ba sai ne ya ce to in dai da akwai wani abu ya ubangiji da nake ƙaunar in samu rahamar ka da shi to na gama lissafa sai kuma abin da kai yace sai abin da kai kuma yace to abin da kai akwai wata mage kana tafi a alallokan bagadada ana tsananin sanyi sai ka ganta sai ka ɗauko ta ka shiga da ita cikin bukka ka kunna wuta kana jin ɗumi ita ma ta ji ɗumi yace da rahamatuka iyaha rahamtuka jin kan da ka mata da ka tausaya mata da shi aka kai ma aka ji kanka shine manzo Allah sai sai kakkare na aiki ko kaka yake walau an tafurga fi ina'in mustaqi ko ko da me kana ibar ruwa ne wani ya dan kawo dan abu kaɗan zuwa mai yace kakkare na wannan a wani hadisi yace ko da da sakin fuska ne dan uwanka musulmi ka hango shi ka sakan mai fuska kakkare na wannan karshe da shi za a aikin ka shi za a karba Allah da shi zai ma rahama wala tahqiran min al ma'ruf shay'an da Allah kakka yadda ka raina wani abu na aiki alayi kaga wannan bai kai ba ko da tsagin dabino ne na sadaka ka bada ƙarshe sai ka ga da shi za a yi maka rahama da shi za a yi maka gafara aikin da kake tsammani kowa ba shi ba ne amin a malai ce wa naqala al-hafiz as-sakhawi an abi tahir al-mukhallis min riwayat ibn bashkawan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci fa sallama alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama subhanallahi fa'adara wajuhu wajahu an annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kauda kai haka Allah ya kiyaye sai ya ƙara dawowa inda manzo Allah ya fadara ilayhi min janibil akhari sai ya ƙara dawowa inda manzo Allah ya tsawo fa'adara wajahu an annabi sallallahu ya ƙara kawar da kai fastaqbala wa yazo ya fuskanci annabi sai ya ƙara ya nabi Allah ya ma'aikin Allah lima tudiru wajhaka ani ya rasulullah ya ake kautar da fuska ga bari na ala sai maza ce ra'an naka idza zakarta ni fi kitabika la tusalli alai domin ka faɗe ni a littafin ka baka mun salati an fahimta in ka rubuta suna na baka mun salati a littafi sanda kake ko kake rubutu saboda haka ne na maka haka kuma da ya barka kuma a hakan yake dama a mafarki ya gaka kuma a waƙi in a farken dama haka yake in yana rubutun baya baya sa in ya rubuta suna annabta ba ya bi da salati da aka yi fa min zalikal waqti tun daga wannan lokacin idza katabtu nabiyya duk sannan na rubuta suna annabta katabtu sallallahu alaihi wasallam tasliman kasiran kasiran kasiran haka yake yace duk daga sannan duk sannan na rubuta suna annabta sai in ce Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya salami gare shi sallama mai yawa mai yawa mai yawa sai na rubuta haka malai ce wa kana rajulun yaktubu alhadisa wala yaktubu salata alaihi sallallahu alaihi wasallam a wani mutum ya kasance yana rubuta hadisi amma ba ya rubuta salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam shuhan minhu ala alwarqi dan ruwar kada ya ya ci takarda da yawa an fahimta kada salatin ya ta cinye takarda kaga inda sa ba zai samu dan space yawwa na takarda sau da haka hannun na dama sai sai shin a fahimta sai daina rubutun gaba ɗaya kaga ko aiki kenan eh sosai sai aka yi mai imtihani subhanallah da an so sai a nuna mai shi sai aka nuna mai ba haka lamarin Allah yake dawa saboda haka malai ce muna roƙon Allah ya mana katari da yin salati ga manzo sallam da'iman an fahimta yawa shi sa ko abbreviation din nan na ce muku san da zamu fara karatun na ce da na karanta littafin nan sai na ce to na daina abbreviation din nan na salati ce wai SAW din nan to na daina na ba ta an bayyana na malam dalilin yawan cewa malam ba mu ne ko da haka an yi in rubutu ake a rubuta salati full ibada ne an fahimta a rubuta shi full ka a dinga ƙwauro a dinga ƙwanye Allah kiyaye Imam Muhammad bin Zaki Dinul Munziri an gani shi ma lokacin da an gan shi a mafarki lokacin da wani sarki zai gabato garinsa an yi ado an ayyuwa garin ado saboda gabato shi saboda sai ce da mai mafarkin kuna ta murna da sarki sai ce eh mutane suna ta murna da shi sai ce amma mu mun shiga aljanna kuma mun sumbanci hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi farin ciki duk wanda hannunsa ta rubuta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yana tare da ni a aljanna yace haka annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rubuta qala rasulullahi sannan ya rubuta sallallahu alaihi wasallam gaban sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana tare da ni a aljanna eh Allah ya sa mu cikin su bijayi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne alhabis ibn salah babban masanin ilimin mutsalol hadisi ya faɗa yake yambagi yana kamata kun ji wanda kaji suna wulakanta mara'i da mubashirat da waye kwata-kwata ba sa layi ba sa yi ba sa samu ba sa samu alayar to masu sai su musu hassada sai su kushe musu sai su nuna ba wani abu ne muhimmi ba in ka koma kuma littattafan waɗanda suke nuna cewa su suna danganta kansu sai ka ga su kuma suna firawun da abin an bayyanta sai ka ga su suna firawun da waɗannan mubashirat ɗin suna jin daɗin su suna gode wa Allah akai suna irga cikin wasu manyan ni'imomi yanzu gashi alhabis ibn salati daga nan ne yambaji an yi hafizal muhaddisu ala salati was salami ala rasulullah sallam inda zikiri me zantar da hadisi yana kamata ya kiyaye ya kula da duk sanda ya ambaci sunan manzan Allah ya masa salati ce sallallahu alaihi wa sallam wala yas'amu min takriri zalika kuma kada ya kosa da maimaita haka inda takarruri yayin da ya ƙara maimaita ambatan Annabi sallallahu alaihi fa inna zalika domin yin sa haka min akbaril fawaid allati yata'ajjaluha talabatul hadith yana daga cikin mafi girman fa'idodin da ɗaliban hadisi suke gaggauta ta wa katabatu da marubutansa wa man agfala zalika wanda ya rafkana gabarin haka hurrima hazzan aziman an haranta mishi samun rabo wanda yake babba wa qadara waina li ahli zalika manamatun manamatin salihat man rawaito wato bacci salihatan mafarkai managarciya ga ahalin wannan wa ma yaktubuhu min zalika fa huwa du'a'un yusbituhu la kalama yarwi abinda yake rubuta shi daga wannan ko kuma abinda ake rubuta shi daga wannan to addu'a ce da yake tabbatar da shi ba zance ne da yake rawaito shi ba falidhalika na haka la yutaqayyadu bihi bir riwayati ba a da rubutuwa da riwaya a cikin sa wala yuktasaru bihi alama fil asli ko ba a takaitawa a cikin sa abin da yake cikin asali ya zancen sa ya tike shi ibnu salai kenan shi yake cewa mun rawaito wa farkai malam mutsar hadisi ne karni na biyar aka yi shekara dubu da wuce masa karni na biyar nake zato ko na hudu ko na biyar haka tsakanin nan aka yi shi shekara kusan dubu da wuce masa amma ka yana faɗa cewa a dinga duk sanda aka rubuta suna annabi sallallahu alaihi wasallam a rubuta salati yace domin mun rawaito mafarkai da yawa na mutanen kirki ma'abota ilimin hadisi wanda suka ga alhairai da kuma wanda suka ga aka san haka saboda rashin rubuta salati in sun ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-allama al-haythimi rahimahullah yace thumma hazzara ibn salah rahimahullah ta'ala min at-tafsir fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam suratan kama yaf'aluhu ba'd al-mahrumina sannan wato mala yace ibn salah ya tsautar rahimahullah ta'ala من التقصير وزن تأيتاوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة وزن ين صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم السورة كما يفعل بعض المحرومين يتي كما وند شاشن وند أكا حرم تامل سامن البركة صلاة سكي أي كتاوا على النبي صلى الله عليه وسلم من سكي يشيرون إلى أبناوي وتسي إشارة دا صلاة دا لارب سيسي صلعم صاد لام عين ميم سيسربو تحرف في هدو صاد إنه صلى lamun ɗin nan Allahu, ainun ɗin nan alaihi, mimun ɗin nan wasallam. Haka suke yin ishara, kaga kamar dai a turanci ɗin a yi abbreviation da SAW. Ya ce, Ibn Salahi, kaga tun shekara kusan sama da ɗari tara, Ibn Salahi ya tsautar daga in za ka rubuta salati ka rubuta shi a irin wannan siga. Na ba ta bayinta. ya tsautar mutuƙa da gaske a kan haka. Wa minat taqsiri ma'anan da taƙaitawa a ma'ana da Allah ya dumma ila ya taslimu da kada ya raba mata gaisuwa sai ce alaihi salam alaihi salatu an fahimta a alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi bi ce wasallawa ba kaga ya takaita iya salati to ibnu salahi ya ya ya tsautar lima marra dan abin da ya shude min karahati ifradi ahadi ma anil akari gabarin kadaita ɗayan gabarin ɗayan ya ikala yace wa qad waqa li jama'atin min al muhaddithina ya afku ga tili daga malaman hadisi annahum kanu la yaktubuna wa sallama sun kasance ba sa rubuta wa sallama yaji sallallahu alaihi kawai fara awun nabi sallallahu alaihi wasallam til launi sai suka ga manzo Allah sallallahu a bacci wa huwa munqabilun annabi sallallahu alaihi wasallam bai saka musu fuska ba au atibum wasu kuma suka ga yayi musu fada ma an wa bigun wasu kuma yana kuristar da su akan wannan abu da ala tarki zalika amsabarin haka wa yaqulu li ba'dihim manzo Allah sai yana faɗa ga shafin lima taharumun nafsaka arba'ina hasanatan dan me kake haramtawa kanka samun lada arba'in la'anna wasallama domin wasallama din nan arba'atu a harujin harafi hudu ne wa kullu harfin bi ashara hasanat da harafi lada goma ne sai ka rubuta sallallahu alaihi baka tsara sa wasallama ba dan me kake hanawa kanka samun lada lada arba'in wannan alhafi ibnu salahi ya rawaici wannan da haka mutum zai rubutu ya rubuta sallallahu alaihi wasallam full ka rubuta ba ga wannan salim din ba salati bane SAW din nan shi ba salati bane an fahimta ruwar takarda kake kakkaci takarda da yawa ko kuma mai saurin me kake yi me kake rubutawa wanda duk zaka rubuta har Allah ya gangaro da faɗan musamman 'yan social media ana rafkana mutuka tunda kuna jin mu karatun da muke yi yanzu kuna tare da mu to lalle lalle mutum ya tsuntu ya rubuta su salati wa manzo Allah sallallahu da yawa ma mutane wasu wato SAW din ma gagara take rubuta gashi kuma sun faɗi sunan Annabi sallallahu sun rubuta saboda mutum ya kiyaye kanshi daga ambatan sunan manzala sallallahu ba tare da ya masa salati ba a lafazi in kuma a rubutu ne ba tare da yayi kuma ya guji wannan abbreviation din ka rubuta salati full sallallahu alaihi wa sallam ko ka ce wa alihi wa sallam an bayyana yana daga haka ma rawul hafiz rashiduddin al-affar ana bi sulaiman al-harrani bi sanadi qala yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam nayi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li yace ya aba sulaiman ya aba sulaiman idza zakartani fil hadisi idan kai ka ambace ni a hadisi wa idza sallaita alayya idan kai mun salati ala taqulu wa sallama baka me yana baka cewa wa sallama wa hiya arba'atu arabi ita ba arabi hudu ne shi kullu arabi asharu a salati da arabi dai za a baka lada goma tatruku arba'ina sanata in sai ka dinga barin lada arba'in kenan ibnu salahi din da ya rawaita daga hamzat al-kattani yace kuntu aktubu al-haditha wala aktubu ina kasance ina rubuta hadisi amma bana rubuta wasallama fara aikin da yake sallallahu alaihi wasallam ga manzo sallallahu fa qala li ce malaka la tutimmu salata alaihi me yasa baka cika salati gare ni yace fa ma katabtu ba'da zalika sallallahu alaihi illa katabtu wa sallama tunda ne wannan mabarkin yace to ban ƙara bari rubuta sallallahu alaihi ba sai na rubuta wa sallama ala al-imam an-nawawi fi sharh muslim imam an-nawawi ya fara cikin sharh muslim yace wa qad nassal ulama malamai sun nassanta ala karatil ikhtisar ala salati alaihi sallallahu alaihi wa sallama min ghairi taslim bisa takaitawa cewa an yi kaita alaihi salam barka alaihi salatu wassalam annabi alaihi salam ya ce kaza kaza annabi alaihi salam a'a alaihi salatu wassalam na'am na'am wannan iya cikin lafi iya salati ta taro ba kuma iya salati ta taro ba ta taro a salami ba sau da haka in san samu ne a ce Allahumma salli bara a tashi bara a tashi Allahumma salli wa sallama ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmin lahi salatan da'imatan bi dawami mulkin lahi ina ba ta an fahimta to in an sa salamin kaga an hada duka duka guda biyun ina ba ta an fahimta yawwa allahumma salli wa sallama ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmin lahi salatan da'imatan bi dawami mulkin lahi ina ba ta an fahimta to shine yace alaka na da liktisar ala qaulihi alaihi salam ya'ani lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan yana nufin ga annabi sallallahu alaihi wasallam a saki babu kaidi kama fi sharhi al-azkar kama yadda ya zuwa cikin sharhi al-azkar to wannan guri na hudu guri na shida kenan wanda ake ake so a yi salati sunna ne yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan a wajen da aka rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka yadda ka rubuta sunansa ba sai ka bi sunan nan da salati an faɗi falaloli fa'idodin haka an kuma ga cewar wanda ba sa yin hakan ga kuma abin da ya same su ina fata an bayyana to sai malai shi sabi'an na bakwai istibabu salati alaihi sallam inda kulli kalamin inda kulli kalamin khairin ko inda kulli kalami khairin zibali an so yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin dukkan wato zance na alhairi mai alkadari duk sanda za a wani zance mai na alkhairi wani zance mai alkadari to an fi so a buɗe wannan zancen da godewa Allah da yabo ga Allah da kuma yi masa salati kamar yadda zamu ci mala yace yustahabbu iftitahu kalamil khairi bilhamdillahi ta'ala والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم wato duk zance na alhairi in za a buɗe shi an so a fara da gode wa Allah da kirari ga Allah sannan a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma libtida'u bilhamdulillah amma fara zance da alhamdulillah faqad ja'a fi sunan abi daud ya zo cikin sunan abi daud wa musnad ahmad da musnad na ahmad dan hanbali min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin Abi Hurairah Allah kara mishi yadda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an karba daga manzo Allah ya ce kullu kalamin duk wani zance la yubda'u fihi bi hamdillahi da in za a fara shi ba a fara da godewa Allah ba fa huwa ajzam wannan ya zama kuturin zance ma'ana mai yankaccen albarka kenan wannan zancen ba albarka duk zance mai alkadari in za a fara shi a fara shi da godewa Allah tabaraka wa ta'ala in an gode wa Allah to sannan a yi salati ga manzalatarsa to wannan hamdala kenan wa amma salatu ala nabi inda badi kalamil khairi amma yin salati ga manzalatarsa ya duka jin da a fara zance na alkhairi fa qadarawa abu musa al-madini bi isnadihi ana bi waratar da annan nabi sa qala manzalatarsa ya ce kullu kalamin la yuzkaru Allah fi duk zancen da ba a ambata Allah a cikin sa ba fa yubda bi a fara da da shi fa yubda bi a fara da shi wa bis salati alayhi a fara da yi min salati fa huwa aqdau wannan yankakken zance ne mamhuqun min kulli barakati duk wata albarka a shafe wannan zance duk zance mai alkadari za a fara shi to a gode wa Allah sannan ai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati in ba haka ba wannan zancen gaba ɗaya za a kwashe masa albarka ina ba ta amfani a fara da bismillah da hamdala da salati ga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam وفي رواية ابن مندين أذكر رواية ابن مندى أنت كل أمر زبال دون الأمر ما أبو تعالى قد لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى دبا أبا تعالى أفرقوا ثم الصلاة علي بعد سناك من صلاتي فهو أقطع wannan shine wato yankacce mu hukul barakata abin shafewa albarka bai da albarka wannan zancan na takwas as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahil wa'azi yin salati ga manzo Allah lokacin da za a bude wa'azi in za a buɗe wa'azi to a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wata zikiri da wato zakkararwa tunatarwa wa nashrin ilmi da daidaita ilimi lafiya ma inda qira'atul hadisi sharif musamman ba an zo karanta hadisi madaukaki malai yan bagil muhafazatu ala salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ibtida'i tabligil ilm an so a kula a kiyaye salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a fara isar da ilimi wa inda ta yi tazkiri wal kisasi haka sanda za a buɗe wato tunatarwa da kissoshi wa ta yi durus da buɗe karatuka wa inda hatimi zalika aidan haka in an gama ma in an buɗe ai salati in an gama ma ai salati wa ya ta'akkadu zalika inda qira'atil hadith an-nabawi hakan yana ƙara ƙarfi lokacin da za a karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ibtida'an a farawa wanti ha'an da ƙarewa qala al-imam an-nawawi fil azkar imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin shi al-azkar yace yustahabbu li qari'il hadisi an so ga makaranta hadisi wa gairihi da wani man fi ma'ana da wanda ya shiga cikin ma'anar wa'annan din idza zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ya ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam an yarfa sautahu bis salati alaihi ya daga muryar sa da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa taslimi alaihi sallallahu alaihi wasallam da yi masa sallama alaihi salatu wasalam wala yubaligu fil raf'i mubalagatan fahishta amma fa daga muryar da aka ce kada kuma ya isa mutuka cikin daga dagawa da ta wuce wato misali ƙara yace wa man nassa alaihi yana daga wanda suka yi nassi akan wannan al-imam al-hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi imam al-baghdadi khatib al-baghdadi wa akarun da wasu sun ce ayi haka qala rahimahullah ya faɗa Allah ya ji dan sai yace wa qanna qantu ila ulumil hadith na sirato shi zuwa ilma hadisi wa nassal ulama min ashabina wa ghairihim malaman mu sun yi bayani kan haka daga wato malamai daga wanda suke mazhaban da wasunsu sun yi bayani ala annahu yustahabbu an so an yurfa an yarfa a sautahu bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyati shi ma mutum ya daga muryarsa da salati ga manzo sallam bayan yayi talbiya wannan yana na cikin al-azkar na Imam an-Nawawi wa qad rawa Isma'il ibn Ishaq qala حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن جعفر بن برقان أنه قال يتي كتبت هو كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه Umar bin Abdulaziz mashhurin halifa mai adalci a lokacin khilafa ta Banu Umayya ko ya rubuta takarda yace amma ba'adu bayan haka fa inna unasan minan nas wasu mutane daga cikin mutane kadin sama su duniya da amalin akhira suna neman duniya da aikin lahira wa inna min al akwai daga malamai wanda suke ba da kistoshi kad ahdathu fi salati ala khulafa'ihim wa umara'ihim idul salatihim ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun farar wato a cikin yin salati ga halifofinsu da sarakunansu daidai da salatin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta a lokacin banu umayya an samu wasu malamai wanda suke masu wa'azi to yadda suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati haka kuma suke wa sarakuna da halifofi an fahimta shine Umar ibn Abdul Aziz wannan labarin ya zo masa sai ya rubuta takarda sai yake cewa fa idza ja'aka kitabi hadha gwamnan da ya rubuta a wannan wasiƙa sai ce masa in wasiƙa ta ta zo maka wannan fa murhu ka umarce su an takuna salatuhum ala nabiyina salatin su ya zama annabawa kawai suke ba wa du'a'uhum lil muslimina ammatan addu'a su kuma ga musulmi baki daya waye da umma su wa zalika abinda ba wannan ba su bashi an fahimta malaman gwamnati ne an ji daloli an ji kuɗi da haka sai ake wa sarakuna ma salati an fahimta yawwa in an wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma sai ai wa sarakunan saboda ana jin alat an fahimta na wannan lokacin an dade ana jin alat ai eh ai shi shi harkan mulki maganin ka ai ka asuma yawwa kai in baka mai da su kai ba su za su mai da kai su kuma hakan shi ne ya fi kusa da faruwa an fahimta hakan shi ya fi kusa da faruwa kai yana da wuya kai ka iya juya su an fahimta sai dai su juya ka especially idan za su kawo wani abu su baka an fahimta sai in suka sa ka aiki a ƙarƙashin su to kai fa yaron su ne ka gani sun sama maka aiki a ƙarƙashin su to kai yaron su ne wani ɓangare ne kai a cikin gwamnatin an fahimta idan minista aka saka akwai irinka ƙwaya kaza talatin arba'in irinka wanda suke da a ƙarƙashin su suke in za ka yi abu su za ka je su sa hale maka su samu hannu kaga sun zama iyayen gidanka ba ka da wani abu da aka sai ka je muhimmi sai ka je sai sun sa hale maka wannan sannan kuɗi kake so za ma'aikata ka tana bukata gunsu za ka je karkatin to dan me kake tunanin kowa za ka iya ce musu wannan ba daidai ba ne a gyara ya saba da shari'a ya saba da adalci ba a yi adalci a nan ba a yi ba zai yi ba an fahimta ba to ta yaya ra'ayya ba gashi na ana gani kai wa ka gani daga ran da ka soki gwamnati to kujerar ka ta shiga tsilla-tsilla kana cikin gwamnatin ka ce za ka sulki ta to daga ranar kujerar ka ta shiga tsilla-tsilla sai a kunno maka wani labari a ce a tuhume ka ana tuhumar ka kai barawo ne an fahimta an sa ka kai kai kai auren zawarawa ka yi gadaje ka ci kaza ka ci kaza ai ta tone tone da kwasan da an san da wannan amma ba a tono ba amma yau tunda ka taba mu yau an yi shiru an kyale kuma an san kayan kuma dama ana sane za a maka haka sai an maka ingiza mai kantu ana sane ba wai lokacin da ka zo ka kawo bajet din ka ce abu kaza da zami a kan naira dubu ɗari ɗari zami misali to wallahi idan dubu hamsin hamsin ne sun sani sun sani amma ku sai a ce ku bashi to tarko ne aka naɗa maka ba za a yi ma maganar ba sai a ce ku bashi na'am eh ayya kuma ka faɗo suna ya zama shugaban kasa yin ya aka binciko wasu ayyuka nasa eh da irin abin da ya danne ya ai haka ai haka aka tsarin gwamnati yake eh har yanzu ya haɗu ai haka tsarin gwamnati yake Za- suna sane za a maka ingiza ne kan ana sani sai a ingiza ma a kau da kai kaman ba a gani ba kuma sun gani amma ran da ka ce za ka falla takobi ka yaƙe su to sai- sai sai a fito da tsirararka ba dai cewa kake su ɓarayi ba ne ko ba za tsoron ce kai ma ɓarawa ne kuma kaga su gwanda su sun yarda dama su ba malamai ba ne ba amma kai ko malami ne mai wa'azi ne cewa a- a yi kaza ka a ka a bar an barinda su je sa maganin ka a yi ka a soma idan suka baka sai ka ce a'a yawwa idan da wani yaranka da kake da shi an barinda idan da wani yaranka da kake da shi wanda zaka zaka saka ya karba sai ka ce je karba sai mu dai in dai wannan ne to muna da in kuna so muna da wanda za mu saka su karba amma dai mu ba mu da lokacin da za mu yi karɓi wannan an bayyanta shikenan in sun amince sai a duba wani wanda shi ba a cikin almajirai ne ko waye kuma shi ba malami bane da ba waye sai a bashi ya je ya ya riƙe gurin kai kuma kana ci gaba da da karatunka saboda haka dan misali gaskiya ta taso za ka faɗa mu za ka fito ka faɗa ba ka tsoro wannan kai aka ba ba kai aka ba wane ne gashi nan an fahimta a je a ji tun da aka ba shi ka taɓa cewa ya kawo maka wani abu ko a shirya wani abu ko ka san me yake ciki an je an gaba haka bane to ba yadda za a yi da kai dole a da sai ka ga an zo ana lallaba ka ne kake so a yi ne ya kake so a yi an fahimta yawwa yanzu da kake ganin shehu ɗaya rahoci ya tsufa ɗin nan duk gwamnatin da yake so ya lakace ta da yatsa ka taɓa ganin ya karɓi wani muƙamin ya ce ga wani mukami na gwamnati tun da ake aka gaba a karɓa ba su zo da ka ba wanda ba wanda ba za ka lakace ya sa da ya yi magana yanzu ne ka ga an tura mai masu ba da hakuri a ce za a ɗan mataki ɗan kwana-kwanan nan zan ba ku misali abin da aka yi a jos ko abin da aka yi a jos ɗin nan wanda aka kashe wasu an taso daga zikiri ya aka yi da ya tashi jirgi aka aka ce yace a yi jirgi sai ya tafi gurin shugaban kasa haka ake ganin shugaban kasa kai tsaye kuwa sai sun shirya ma appointment sai kai sai a wata da watanni lokacin ka bai ba amma take ce a shirya jirgi aka ce ai ba private jet ba private jet yace to a hau na na wanda ba private jet din ba a je a samu wanda da jama'a a ciki da an ce private za a ɗauka wanda kawai direct su zai ɗauka kawai ya tafi aka ce babu saboda aka yi to a samu wanda ba shi ɗin ba sai dai ya je abuja ya je ya ga shugaban kasa ba wani appointment ba komai ba wani ba wani waye saboda haka ba a samu ba yace to aka ce an samu wanda za a tafi wani ana haka kuma sai ga private jet ɗin an samu aka ɗauka aka tafi da ya je shugaban ƙasa yana cikin ah, ya dawo daga ingila yana cikin da suke ce mai wannan protocol na covid-19 in an tsare ka sati biyu din nan me suke ce mai yawwa yana killace ba- ba- ba- yana killace saboda haka ba dama a gana saboda tsarin da aka yi na na protocol na corona amma saboda ya san muhimmancin abin sai aka taso wakilai a zo ga dalili amma da an fito daga daga killacewa za a gana amma a zo a ba da haƙuri gashi gashi ga matakan da ake ɗauka ga matakan da ake ɗauka kai in ba tsoron Allah aka zai yi kuma ana fitowa daga daga daga killacewar aka gana din aka tattauna aka yi akan akan al'amarin aka ɗau nan da nan aka kama wanda wanda suka yi aka ɗau matakan da aka ɗauka na na tsaro na ba da wannan misali nake bada in ka shiga gwamnati to na farko mabiyanka ka rasa wannan ɗinsu ya ka rasa muryar saboda mabiyanka suna da mabambancin jam'iyya wanda suke bin ka suke jin fatawarka suke waye wannan yana wannan jam'iyyar wannan yana wannan saboda haka to kana kana shiga to su ƴan can ɓangaren shikenan ko dai sun ci gaba da rasuwar ɗinka amma kimarka da waye ya ragu sannan in ka fito kai magana ya ce a nan malam ai gwamnati yake fatawa kawai yana kare ɓangaren su ne ba za mu ji shi a nan ba sawa'an ko da ba hakan ba ne na ba za mu fahimta sai ka rasa muryarka a cikin al'umma institute of sheikh ustaz malam sai ka koma honorable an fahimta eh ka zama honorable kuma shi kenan a hakan za a tafi yawwa ina an yi goshi kuma a gaba ɗaya an fahimta kuma kai ma sai a ɗanɗana maka giya jiniya sai ka ji cewa wannan kujerar da daɗi ba ba ba zai yi wa arabu ba ya za a lalabu wata idan ta naɗi ce sai ka ƙoƙarin ya za ka nemo ta zaɓe ya ka fara fafutuka da shirye-shiryen yadda za ka fito an fahimta bala'i ne da jarraba ko Allah yana iya jarrabar bawansa da duk abin da ya so sai dai neman laɗi ba wani iyawa ba ne ka ce kai ba za ko kai kafi karfin ka karba ko a abu ne daga Allah an fahimta yawwa sai neman luɗi in an so duniya ya taso ta yi awon gaba da kai malam gaba ɗaya sai ta tafi da kai daga gabaki ɗaya harkar Allah kuma sai suwa na suwa ne kai yanzu a nana maka harkar Allah ma zagin ka ne an fahimta haka aka yi da minista fantami kwanan nan a nana mai harkar addini shi taɓa shi ne shi gwanda ka ce masa sakatariyarsa kirista ce to wannan kayan zai ka ka ka ya bin shi da aka kunno mishi wata wuta ka ga ga shi da irin wannan yake ba kansa kariya sakatariya ta ma kirista ce a je a duba a gani kaza kaza kaza ayoyi da yake ja da hadisai da waye ce duk kuruciya ce wannan sannan da kuruciya ba ana ba ina to ka gani na ba ta abin da ce duk kuruciya ce saboda me saboda me kamar yana da fita wani abu da yake so ya shirya a nan gaba na wani ne abu da yake so ya cimma na siyasa. Na'am. Eh, to wannan duka ba wani laifi ko kafin ya zama minista ma nan ya iya siya tun da mai kuɗi ne. Abin da muke bada misali a nan shine yanda idan harkan mulki ka shige ta za su mai da kai su. An fahimta maimakon kai ka mai da su kai. an bayyanta su juyo su da kai kai suke koyi da kai kai kake ga a sai su mai da kai su na ba ta bayyanta akwai abubuwa wanda suke na sirri wanda da yawa sau da haka wannan pizza din da ya kalla yana da ita kuma ana nema a nana mai rukon islama mai karfi da ya nuna shi ba haka ba haka yake ba akwai abubuwan da yake a bayan duka ayoyin da yake ja duk gaskiya yake faɗa akwai abubuwan da yake gaskiya ne qur'ani ya faɗa kaza kaza amma duk da aka kaka aka ce ce duk kuruciya ce na ba ta banta me yasa dan ya escape daga kujerar sakar ta kubuce an bayyana dan kan kujerar nan ta kubuce ta minista saboda in ya yadda wannan abin da aka tume shi ya ce eh zai to to to to yana da kalubale da aka dai dawo ce a je a duba kirista ita ce sakatariyarsa mai ƙur'ani ya ce mana akan rikon wanda ba musulmi ba ka ba su illan da zimma a cikin suratul tauba ko Allah ya ce kakka ba su amana ka ba su alƙawari sai sun ci maka kaga kwa sakataren ka shine amanar ka shine alƙawarin ka an bayyana to duk waɗannan ayoyin sai zama su watsi ake da su ana ado da aka sun kuma ga ilimin ga komai da an sani ba ba a sani ba la yarqubuna fikum illan wala zimma haka Allah yake in kuka wasu amana ƙarya suke wasu kulan muku amana da alƙawari ba za su yi kulan muku da shi ba amma da amma ya ga malami ne da awaya na cewa ai ai a duba ke sakatariya ta ma ba yau ba ba musulun ba dan ya bawa kansa kariya to ba wannan ina babu misali ne shi jaraba ce Allah ya mishi saboda a ga- a galibi ba Allah baya son cika baki an fahimta ka lura duk mutumin da yake cewa in ni nake da kuɗin wani wallahi sai ne kaza sai ne kaza wallahi ne kuɗin ba zai ba yana da wahala eh an fahimta eh ni yanzu in ni nake samun kuɗin nan na samu kaza na samu kaza wallahi sai ne kaza sai na taimaka kaza ai na gina wallahi in suka zo ba zai ga ba zai ba sai su ce ta ganin su yana ganin ai ba su kai wa yancan da ake da za a yi din ba ba su kai wa yancan ba su kai wa yancan ba da haka ba a yi wa Allah cika baki in ka roƙi Allah ya baka kuɗi to ka haɗa da cewa abin da kake so ka yi ɗin ka haɗa da cewar Allah ya taimake ka kan yin abin na ba ta fahimta yawwa al- mu Allah ya ba mu kuma ya ba mu ikon yi haka za ka haɗa ne amma ba ka ce mu in muka samu za mu yi ba yawwa wannan kuskure ne. mu in muka samu za mu yi kaza za mu yi kaza sai a baka irin abin da Buhari ya dinga yi an fahimta yawwa mu a ba mu za mu gyara wannan su suka lalata mu yawwa ba wannan mu za mu gyara mu in muka samu damar za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza yanzu da suka su sun samu cutar ku suke kaza suke muku kaza suke muku kaza suke muku mu in muka samu mai ma aka saye shi sama da arba'in da biyar an cuce ku kaza an yi kaza kaza an yi kaza an yi kaza an fahimta Allah ya ce to in gwaga shi nan bari mu baka ko yawwa ba neman taimakon Allah kawai an dogara da iyawa an fahimta da fawa da kwarewa sai aka ce to gashi nan mun baka an fahimta to da aka bayar kuma sai Allah ya ce to bari mu naɗa kwakwalwar ya ka naɗe sai ya zama na sai yake tafayan manan yake ta yi amma kuma shi gabas ake nuna masa an fahimta yamma ake ta yi ana ta yin yamma amma shi kuma ya dage gabas yake gani an fahimta yawwa gabas yake gani amma yamma muke talauta yanzu inda ya- inda muke saboda haka maimakon a yi gaba daga inda ake to shi yanzu baya ya kuma yi yanzu gaba kuma sai an dawo an ana kokarin yadda za a dawo inda ake sannan sannan a tafi sannan kuma a nemi kuma dora gaba in za a yi gaba yanzu in aka karba wanda ya karba idan ya dawo inda ake a jawanib a janibobi kaman kaman kaman ka ce takwas cikin goma to in ya dawo nan inda ake to ihu za a ta yi ana ta ya wuce ya wuce wanda ya yi wannan ƙoƙarin to za a ta yi masa ihu ya wuce babu munafis ba wani abokin hamayya in zaɓe ya zo za a ce wannan waliyi ne lallai ya wuce Am- eh ba za a duba ba in wai ina ba da misali yanzu in ya dawo yadda ake da shi wanda zai karɓa nan gaba to za a yi ta gode masa ana yayi abin a jinjina mai an fahimta shinkafa dubu bakwai mai jarka dubu biyar sukari dubu ka to wanda ya dawo haka ko dubu goma goma ya dawo da su ko sha biyar to za a yi ta jinjina mai an fahimta za a yi ta jinjina mai ana yabo ana godiya ana waye to shi yasa darasin da yake cikin haka duk abin da za ka yi kar ka dinga cewa za ka yi ko ni in ni ne nake da kaza ni zan yi kaza ba a haka Allah baya san haka suka baki kenan an fahimta a ka nemi taimakon Allah ya baka kuma ya baka ikon yin abin da kake so ka yi din sai ya baka yau sai ya maka amma an ba haka ba shikenan sai Allah ya baka da da wannan sai ya baka din ya ma imtihani kuma sai ya hana ka ai shine mai bada ikon ayi din sai ya hana ka gaba ɗaya da gwalgwala maka lissafi sai ya zama na al'amura gaba ɗaya sun gintse kawai tafiya ake yi an fahimta akwai abin da aka ce za a daidaita a dala da da naira wannan yana daga cikin ajanda an fahimta na gani a cnn uh, a wasu ziyarar shugaban ƙasa da ya yi cnn tana masa tambaya ya ce cewa gashi ka ce za ka daidaita naira da dala kuma yanzu gashi uh, dala ta kai kusan ɗari biyu da wani abu a wannan time din ɗari biyu da wani abu sai ce mata ta aje tambayarta keep your cushion ki aje tambayar ki zuwa 2019 ki ga in ba haka ba yake tambayar sannan a zango na farko ne ki aje tambayar ki zuwa 2019 in kika ga nayi ban ya haka wato ki tambayar ki sai haka ya haka haka bata faru ba na ba ta hambali to yanzu yaya ɗari biyar da saba'in ce ɗari biyar da saba'in ce dala eh sai fa naira dubu to ka gani saboda haka mutane suna ta suna ta mu'anaji ana shan fama ana ana shan wuya abinci yunwa ake yanzu wani lakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i to yunwa ake kwarai ga na kasin miyar amwali din an fahimta yauwa kokarin cewa za a daidaita talaka da mai kuɗi Allah bai shirya haka ba Allah bai shiru a haka a rayuwa ba yauwa haka Allah ya tsara rayuwa saboda tsarin rayuwa in aka ce kowa talaka ne tsari bai ba ya aka ce kuma kowa mai kuɗi ne shi ma tsari bai ba haka Allah ya tsara a samu mawadaci a samu wanda kuma ba mawadaci ba shi wanda ba mawadaci ba talaka ya amfana da mawadaci mawadaci ya amfana da talaka na to to me za a fara wani gun za a saka ta wani gun za ta yi wallahi tallahi kuwa ka gani duk sai al'amura su hargitse to kuma shi Allah yana nuna wa bayansa su gane cewa shi ne yake yi ba wani ne yake yi ba an fahimta yanzu za a iya kawo wani kiristofa can wani ikeci tugu daga can wajen wa'ancan rikakkun sai Allah ya fitar da adalci ta cikinsa shi adalci yana tabbata wato mulki yana tabbata da adalci a kuma ba tabbata da zalunci waccan daular ta adalci ko kabira ce sai ta samu ɗauki daga Allah. Wannan daula ta musulunci ko musulma ce ba adalci zai zama ba ɗauki daga daga Allah. Duk su Mandela duk ba ba musulmai bane amma kaga yadda suka kwatanta adalci a duniya Allah sai da ya nuna matsayin su ya zama in za su wani misali ne a duniya na mutane wanda suke masu kirki wanda suke da personality suna da insaniya an fahimta to da haka ko ina gashi nan kana kallo al'amura yanzu Nijar da muka je har na je na dawo ba a ɗauke wuta ba. Wallahi tallahi har na je na dawo ba a ɗauke wuta ba wallahi ko su ɗaya. Eh, akwai wani kismi da muke ba Najeriya, akwai wani yanki na wuta da da muke wasu wallahi ba a ɗauke wuta ba. Ga ruwa, ga wuta a Nijar, na ba ta manta. Amma nan duka wutaye da aka zo za a yi sai duk ƙarya ma duk ba a yi ba. duk ƙarya ne sai kuɗaɗe sai kuma ba wani mataki da aka ɗauka to abin da muke so mu faɗa a nan shine kowa ya dinga iya bakinsa a dinga mai da al'amura zuwa ga Allah ina ba ta fahimta a dinga mai da lamari zuwa ga Allah kada mutum ya dinga suka baki ai alajuwa ne ya ba biliyan kaza ba wallahi idan ni ne nake da kaza sai na gina masallaci sai na gina makaranta wallahi kaman da bakin mala'ika sai Allah ya baka biliyan kaza da sai ya baka ita an fahimta a kunna mana bluetooth mu daɗa sanar da yan uwa saboda haka sai Allah ya daɗa baka ita wallahi ya ya kuma hana ka ci ni na ga haka akwai wani da ya zo abokina ne yana kawai a dinga zama ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi saboda haka shi kwatana zai zai je kwatana ya nemo kuɗi in ya nemo ya za a ce guri kaza ba kaza guri kaza yana faɗan malamin sa yana cewa a ce malami na bai da kaza bai da kaza bai da mota bai da dole mu fita mu nemo kuɗi don mu zo mu faranta mai ni kaza ni kaza ni kaza wallahi Allah ya bashi kuɗin eh wallahi da ya fita din kuma wallahi sai ya kuɗin kazawan kuɗi kuma kazawan kuɗi wallahi ya kasa yin abin da yake yi abin da yace zai yi din wallahi ya kasa eh ya kasa yi yanzu an samu kalaman kuɗin wannan ya ƙara tsorata ni na ce ba ka cewa da Allah wai yayi za ka yi za ka yi a'a ya taimaka ma Allah ya ba mu ya hore mana yi ina ba ta an bayyana to shi ne alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah na'am na'am Thank you. da mutum wani bin gidan shi zakariya abu baban yara a hakuri yana kai wasu da ya karɓi uwa mafiya da ya halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya'yan gidansa da ba kankare ne ba za Allah ya ce wanda ya ba kankare zai ba Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda za a yi wannan gagarumin yoli a ranar biyu ga watan rabiul sani na shekarar dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira wanda ya daidai da bakwai ga watan nuwamban shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya a nufin malamai kirkin jalarejiyar ɗan kada da ke ƙaramar hukumar jalar birnin kano za a fara gabatar da wani karatun alƙur'ani mai girma da ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe hudu na yamma sannan a ɗora da maulidin shugaba sallallahu alaihi wa sallam da ƙarfe karin dare zuwa wayewar gari wannan sako ne daga alhaji ugama jisunga allah ya ba da ikon zuwa a yan uwa wannan shine masu bin masu social media wannan shine katin da ya tarbo da ya muka samu kundin nan na zawiyar mu insha Allah mai albarka gobe a za a fara daga musaffatin safe har hudu sannan maulidi kuma karfe tara insha Allah tabaraka wa ta'ala zuwa wayewar gani a batun cewar a ce wai da musulmi wanda kafiri wannan kuskure ne an fahimta yawwa musulmi ya fi kafiri ba a haɗa musulmi da kafiri kuskure ne a ce ai da wani musulmin gwanda kafiri a kai kai kai wannan bi ba na ba ta fahimta yawwa wanda kuma ya bakance ce in Allah ya bashi miliyan nawa miliyan goma zai yi azumin shekara goma ko zai yi azumin shekara biyar shi ma ya hau sai ya samu miliyan goma ya hau kansa sai ya yi wallahi in bai ba kuma Allah ya ci ya shi a wuta a jere ce eh to ya ya kama shi eh ya kama shi ya zama ya zama sai yayi an bayyana Shekara biyu ne ko shekara biyu.
ya kama shi sai yayi in ya ce a jere ya lazumce shi a jere in bai ce a jere ba kuma shi kenan sai ya lissafa shekara biyar kwana nawa ne ba lalle ya a jere ba sai ya dinga yi har ya hada adadin azumin shekara biyar wata sha biyu biyu biyu haka sai dai idan da larura